الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara muna cikin dai a kitabul azani littafin da ke magana akan hukuncin kiran sallah to shine sabon babi ne za mu a ciki babu man asma'an nasa takbirar imami wannan babi yana magana akan wanda ya ji yadda mutane takbirar imami kabbaran liman jiyawan mutane kabbaran liman sawa'an wanda zai je din nan ko ladan ne ko wani ladan ne saboda haka sai ce man domin ya yi umumi ya karantar da umumi da haka ya ce wa haza bi umumihi ya tunawalin mu'azzina wa ghairahu wannan magana za ta kunshi liman da kuma wani ladan da kuma wani ladan
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه اتاه هلال يوزنه بالصلاه فقال مروا ابا بكر فليصلي قلت ان ابا بكر رجل عصيب ان يقوم مقامك يبكي فلا يحل على القراءة فقال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لما مرض النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي قلت إن أبا بكر رجل أصيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إن كن صواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي فصلى وخرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يهادى بين رجل بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقعد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير wannan hadisi musaddad ibn musarkad ya zantar da mu inji imam al-bukhari qala hadathna abdullah ibn daud yace abdullah ibn daud ya zantar da mu qala hadathna al-amash yace amash ya zantar da mu an ibrahima ya karbo daga ibrahim an al-aswad ya karbo daga aswad shi kuma an aisha ya ji daga ummin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah tabbata gare ta qalat tace lamma marida annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam maradahu alladhi mata fi lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi rashin lafiya rashin lafiyar wafati atahu bilalun sai bilalu ladanin nan nashi sai zai ke masa yudinuhu bis salati yana sanar da shi lokacin sallah yayi yana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi fa qala ma yake sallallahu alaihi wasallam muru ababakar falyusalli ku umurci abubakar ya je ya sallah ya mu mutane sallah falyusalli bin nas ko falyusalli lin nas wata ri wasu riwayoyi amma ka ganin falyusalli kawai amma akwai riwaya falyusalli lin nas da falyusalli bin nas ku umurci abubakar ya mu mutane sallah قلت أم المؤمنين عائشة تشي سينشي إن أبا بكر رجل أسيف يا رسول الله يد كسني دي أبو بكر متني وندي كمي كريه زوجة مي زوجة شتاتي كلوشي قري ينزو ينزوني يا فشي دكوكا إن يكون مقامك tana karantar da cewa sai na bakar in yana karatun alkur'ani yana kuka don an fahimta ka to musamman ma a ce yau ga wannan girman musiba inda annabi ke tsayawa yau ba shi bane to abubakar zai ji nauyin wannan ina annabi yake rashin lafiya ta hana shi fitowa to wannan girman musiba dole ta sashi kuka yace in ya kumma qamaka in ya tsaya matsayin ka inda kake ba da sallar nan ya biki kuka zai fala jur al qira'ati bai iya samun yin karatu qala a wata riwaya kuma bai ji yadda mutane karatunsa waccan da muka wuto ko ƙala muru a babakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku dai umurci abubakar ku je ku sanar da shi na ce umarni ne nake bashi falyusalli yayi sallah fa salla sai da na bakar daga ƙarshe sallar fa qultu mithlu falyusalli haka ne to na na dauke gani muru ababakar falyusalli fa qultu mithlu sai na sake faɗa abin da na faɗi cewa inna ababakar ne rajulun asifun dan dai abubakar mutum ne mai kare zuciya mai laushin zuciya idon shi watan hawayensa dab suke fa qultu mithlahu na sake faɗa irin haka fa qala manzo Allah sallallahu ya faɗa fi sadisati a cikin marra ta uku aw rabi'a ko kuma ta hudu rawi yana shakka inna kunna sawahibu yusufa kun gan ku ne mutanen nan na matan nan na Yusuf bayanin shi ya gabata can baya an je an dai san fuskar inna kunna sawahibu yusufa za ku zo da za ku zo da abu gashi amma zahirin shi ba shi ba dinin shi ke karantawa ba abinda kuke nuhi daban abinda kuka bayyana daban kamar matan nan na Yusuf muru ababakarin ku dai sai ku umurci abubakar fa yusalli yayi sallah wa mutane fa sallah sai sai na bakar yayi sallar wa kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam to kaga a waccan riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki fa wajada fi nafsihi khiffata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki jikin nashi sai ya rage nauyi sai ya samu saukin da yana iya fitowa wa kharajan nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yuhada bayna rajulayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito watan ana tattangale da shi ana daddahe da shi tsakanin mutum biyu bayin rajulain mun san rajulain ko suwa ne ne sayyidina abbas ne da kuma sayyidina ali ko kuma da sayyidina usama ibn zaid ko kuma fadl ibn abbas ka anni anzuru ummul bil aisha tace kamar gani ina ganin shi ya kutu bi rijlaihi al arda manzo Allah sallam saboda nauyin jiki da rashin lafiya bai ku iya takawa da kawahunsa takawa ta watan ta mai karfi sai dai kafafun shara su kawai yake yi ya dogara da waɗanda ke dahe da shi a hagu da waɗanda suke dafe da shi a dama to kamar kafafunsa ma suna sharar ƙasa ba taka su yake ba sharar su yake yi sharar su yake yi haka kaga ka anni anzuru ilayhi yaqutu bi rijlihi al-ardh wacce riwaya kuma ya yaqutu rijlahu al-ardh ko taqutu rijlahu al-ardh nan kuma bi rijlihi al-ardh falamma rawa Abu Bakar lokacin da Abu Bakar ya ganshi zahaba ya tasaru sai ya tafi yana dan ja da baya da baya fa ashara ilaihi an salli annabi sallallahu ta'ala sallam ya ishara ilaihi zuwa ga Abu Bakar an salli mi ishara ta kunsa a ya inda kake eh an makanaka haka ta irin wannan ruwa ta gabata an makanaka zanna ne inda kake tsaya ne inda kake to an salli din na ba magana manzon Allah bace sallallahu mai rawi ne ya fahimci ga abin da manzo Allah ke nufi mazala da ishara kawai yayi haka da ya isharar nan to abinda aka fahimta isharar an salli a da ta inda kake kawai ka ci ka ci gaba da sallah haka riwayat bil ma'ana kenan fata sara abubakar sai sayyidina abubakar watan ya ya dawo da baya da baya radiyallahu ta'ala anhu ya dalla tabbata gare shi wa qa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ila janbi sai manzo Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ila janbihi gefen sayyidina abubakar wa abubakar yusmi'u an-nas takbira abubakar na ji yadda mutane kabbar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan fa shine dalilin kawo hadisi babu man asma an-nasu takbiran iman da haka da wasu da shi wasu suka kafa hujja kan hukuncin isma'i jiyawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah abubakar mamun shi ne sannan da sauran mamu amma kuma ga shi yana jiyar da ni annabi sallallahu ta'ala sallam ke cewa na kabbar to kaga abubakar yusmi'un nasa takbira to wannan magana shine dalilin ka wannan wannan ita ce mutabakar watan hadisin da tarjama fadi wai duk dalilin da ya taka wannan hadisi mai tsawo ai kan nan hadisin ya karraru akwai shi can a wurare da yawa a cikin babin babu hajjil marid an yashhad al jumu'a ko jama'a an yashhad al jama'a da kuma babu ahli al ilmi wal fadli ahqqu bil imama باب أهل الفضل والعلم كو أهل العلم والفضل أحق بالإمامة نما يكاونا حديثا to kuma sai ga ya sake kawo shi wajen jiyar da mutane kabbar liman to tabahu muhadirun anil a'mash yace muhadirun watan yayi wa abdullahi ibn dawud mutaba'a takan sulaimanu daga a'mash an fahimci wannan mutaba'a ai in an lura sun ya ce haddathana musaddadun qala haddathana abdullah ibn dauda sannan shi kuma abdullah ibn dauda daga amash yace haddathana al-amash to haka ma muhadir shi ma yayi mutaba'a ta kan amash kenan yanzu yayi ma yayi ma abdullah ibn dauda mutaba'a riwayar muhadir ta kan amash ta yi ma riwayar abdullah ibn dawud takan amish haka an samu mutaba'a kenan abinda mutaba'a kamar da aka sa bayani kullum riwaya tamara ma wata riwaya baya a ce yadda wane ya riwaita daga wane an samo ma wane ya riwaita ta kan wannan wanan to sai riwayar wancan ta zama mutaba'a ga wannan riwayar kenan za ta karfafe ta na'am
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمامون باب تقديره هذا باب wannan babi kenan da aka fi in an ga ya faduwa to khabari ne na mubtada wanda an makazufi mubtada koyayye taqdiruhu hadha babun wannan babi kenan ar-rajulu ko kuma ai idafa fi ce babu rajuli ya atammu bil imami babin mamuni zai yi koyi da liman waya ta nasu bil mamuni su kuma sauran mutane su yi koyi da wannan mamun shi kadai to nan abin da ake nufi ba ana nufin su yi koyi da shi ba wajen niyya yadda yake wancan limamin yake limami nai su ma sauran mamu wannan mamun limamin su ne ba shi ake nufi ba za su yi koyi da shi ne a af'alu kawai a af'alu sun ga yayi su ma su wataƙila in an samu jayawa jayawa sauran mamu ba za su ji kabbabarin liman ba to sai su yi koyi saboda yan kare su suna da nisa to sai su yi koyi kamar yan sahun farko kaga su yi koyi da liman lokacin da ya duka sun duka su kuma na biyu za su yi koyi da sahun farko sun ga sahun farko sun duka su ma sun duka na uku su yi koyi da na biyu sun ga na biyu sun duka su ma sun duka haka in ma suna hanya ta shiga tsakanin su ba su ji to sai suka ga waɗancan sun duka kaga za su yi koyi da su su ma su duka wannan shi ake nufi koyi ba koyi na niyyar an yi koyi da wani liman ba a shar'i ne ba a koyi da kowa sai liman an fahimta ba ma mu su yi koyi da sashen su su yi koyi da sashe ba kamar yadda wasu suna da wannan fahimta wasu suna da wannan fahimtar cewa su ma mun dukkan ku kowa a matsayin liman yake suna iya koyi da junan aka ce ba haka bane eh kuma gashi abinda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa to
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ويذكر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرويت هذا هو التعليق نعم باب الإسناد ونجد الإمام البخاري يتابع حدثنا فلان أم فلان أم فلان قال حدثنا فلان هل أكيد makura na isnadi to babu shi ana sai dai kawai yace wa yurkaru an ambata an nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kamar yadda aka saba dai bibiyar taliqat na imam al-bukhari lahiya lau suke garau suke imma imam al-bukhari yayi waslin taliqin sa inda aka wuto don haka yanzu ya wadatu gabarin maimai isnadi ko kuma nan gaba zai kawo shi musnadan ma'ana mausulan sai wadatu gabarin waslin sai yanzu da ka sai kawo shi mu'allaka ko kuma a duk ba ɗaya daga cikin biyun nan amma dai wani littafi mu'tabari daga littattafan hadisi wa'inda ake iznarsu sun yi muslim wannan hadisi kamar yadda wannan hadisi malamai suka ce imamu muslim ya fitar da shi a sahihinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا زال قوم يتأخرون حيزوا الكلام دي حديث هكا أبو داود يا بدر بشيش حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشعبي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري الحديث إمام النسائي يا فتر ابن ماجه يا فتر كاجي وأن سكي وصل wannan hadisi daga cikin malaman hadisi
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ita mu bi ba fassara shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi koyi da ni ku yi koyi da ni wal ya'tamma bikum man ba'dakum ku kuma waɗanda suke bayan ku sai su yi koyi da kenan yan sahun farko za su yi koyi ma'ana koyi ba koyi na wancan niyya ba ana karmi mita koyi na ayyuka tun da dama can shi limami inna ma bi ila al-imamu li yutamma bi an sanya liman ne dan ayi koyi da shi in yayi ruku ayi ruku in yayi sujada ayi sujada in ya daukako a daukako to wannan shine itimami koyi kenan to waɗanda addab da annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi koyi da shi su kuma waɗanda abbayan su sai su yi koyi da waɗannan da suka koyi da Nabi sallallahu alaihi wasallam domin su suka ga aikin zaka suka yi koyi da shi su kuma sai a yi koyi da su don su suka ga aikin haka su ma waɗanda suka ga waɗanda suka ga su ma a yi koyi da su haka ku yi koyi da ni wali atamma bikum man ba'dakum waɗanda suke bayan sai su yi koyi da ku na'am نعم نعم babu mai jiyarwa to shi ma yana daga cikin waɗanda ba su jero ko ba su da jiyo ba suna kafa hujja da shi amma abu ne dai wanda yake mai saɓani jiyarwar malamai ne suka tabbatar da ita kuma suka ce halacce a musulunci da haka yanzu haramin makka da madina duk ana jiyarwa kuma in dai dan maganar in dai dan maganar muryar limanci ladan ya yi shi karfin murya in ka diba wasu lokutan ma limaman sun yi ladan nan muryar akwai lokacin da ko numfashi ba wai yayi lafazi ba numfashi ne wannan lasifika tana daukuwa kana jin numfashi liman ka san iyaka dai kenan to amma tare da haka kuma inda hannun liman ana ji to kuma tare da haka kuma ana jiyarwa don a tabbatar da jiyarwar sabita ce malamai ne suka karbo daga malamai suka karbo daga malamai a ce madina ana yi makka ana yi a cikin wa'annan harumma guda biyu mu inda ba su je baɗin fala haraj kuma babu laifi a kansu
حدثنا قتيبة بن سعيد قال نعم.
حدثنا أبو معاوية نعم.
عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت نعم.
لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال نعم.
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس نعم.
فقلت يا رسول الله نعم.
إن أبا بكر رجل عصيب نعم.
وإنه متى ما يقوم مقامك لا يدرك الناس فلو أمرت فلو أمرت أمرا فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس مم.
فقلت لحمزة قولي له إن أبا بكر رجل عصيب وإنه متى يقوم مقامك لا يدرك الناس فلو أمرت أمرا قال إن كنا لأنتن صواهب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه فتاة فقال يهادى آمع.
فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أصيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت أمرا فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر رجل أصيف وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت أمرا قال إن كن لأنتن صواهب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يقطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي قائدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه wannan hadisi Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da mu yace حدثنا أبو معاوية عن الأعمش دقا أعمش دقا إبراهيم دقا أسود دقا أم عائشة قالت تس lokacin da lamma maqula rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya ta yi nauyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka jaa bilal yudinhu bis salat sai bilal yazo yana sanar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam lokacin sallah fa qala mu ababakr an yusalli bin nas نعم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku umurci abubakar ku je ku sanar da shi na ce yayin mutane sallah fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ji ummi na Aisha inna Abubakar rajulun asifun Abubakar fa mutum ne wanda yake mai karye zuciya wanda yake mai laushin zuciya wa innahu mata yaqum maqamaka duk lokacin da ya tsaya inda kake tsayawa gaba da sallah la yusmi'u an-nas bai iya jiyar da mutane karatu ne saboda kuka min al-buka'i ta wata riya la yusmi'u an-nas min al-buka'i qira'atu min al-buka'i falau amartu umar da dai za su umarci umaru ya fi shi dan karfin rai da dauriya fa qala mu abubakar yace ku dai umarci abubakar yusalli bin nas ya salla wa mutane fa qultu li hafsa sai nace wa hafsa quli inna abubakar rajulun asif to ke ce mashi watakila ke yadda da magana ki inna abubakar rajulun asif abubakar mutum ne wanda yake mai laushin zuciya wa innahu mata yaqum maqamaka duk lokacin da ya ji a matsayin kalas min nasa ba zai je yadda mutane karatun shi ba falau amarta umar da dai za ka umarci umaru qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna kunna kun ganku la antunna sahibu yusuf irin matan nan ne na yusuf muru ababakar ku umarci abubakar dai an yusalli bin nasi mutane sallah فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة lokacin da sayyidina Abubakar ya shiga ya fara sallan ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki fa qama yuhada bayna rajulayn sai ya tashi ya tsayi yuhada ana tattangale da shi ana daddabe da shi bayna rajulayn tsakanin mutane guda biyu wai jilahu yakhsali bil ard kawawunsa suna shara fil ard cikin kasa kage wai jilahu yakhsali al arda eh ko kuma ya kudu birjilaihil arda duk riwayoyin kaga ya kudanin arda ko ya kudanin bil ardi ko kuma ya kudu birjilaihil arda hatta da kan masjida har ya shiga masallaci falamma sami Abu Bakr hissahu lokacin da sayyidina Abu Bakr sami a yaji hissahu samata annabi yaji dan motsin annabi shine samata zahaba Abu Bakr yata'akharu dan ba ganin shi ba ji yayi za ka ce lokacin da ya ji watan hissahu samata annabi sallallahu alaihi wasallam ko mutunsa hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza fa aw ma ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa gare shi ka da ji ishara ba ya ce kaza ba yayi ishara to ishara ce sahabbai suke fassara abin da suka fahimta daga ishara hatta jalasa an yasarihi har yazo ya zauna أن يسار أبي بكر هبن أبو بكر وكان أبو بكر يصلي قائما سيدنا أبو بكر ينا صلى أتيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا شيكما سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى أزوني يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر ناكوي لسلم الله والناس متعني مقتدون بصلاة أبي بكر su ko mutane suna koyi da sallar watan abubakar kaga kenan shine babun ar-rajulu ya atammu bil imami wa atammu an-nasu bil mamun ai da na bakar mamun manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma kuma gashi nan sauran sahabbai suna koyi da abubakar abubakar na koyi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wannan kenan shine dalili shine mutabakar tarjamar dabarin kaga dai wannan hadisi ya karrahu ya karrahu ya karrahu a cikin wannan sahih bukhari
wannan yana ba hususiya da a farko an ga kamar sai na abu da ya fara sai eh amma yanzu sallah ta koma ga ma'aiki eh ta koma eh dama can wannan hususiyar ai babu limamin da an shiga an fara sallah sai ya zo ya a yi mishi hannun uba shi yau sai ma ake sallallahu shine don shine al-imamul a'zam al-imamul a'zam sallallahu ta'ala alaihi wasallam khususiyya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi kau ai koyi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saura kuma su yi koyi da shi shi wani babban khususiyya bane a annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallar manzo Allah ya zo ya karbi sallar a ci gaba to wannan khususiya ce ta maiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko mutum shi ya fara sallar in wani lalura ta kama ya sa istikhlafi to in ya tafi ya dawo sai dai ya ci gaba da zama mamu in akwai sauran sallar sai ya cika sallar yana mamu amma bai zo bai zuwa ya ci a baki bai gaba
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس باب تكبيره هذا باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس wannan babu yana magana shi liman zai yi riko da maganan mutane in yana da shakka ma'ana mamunsa sai ya zan shakka ta kama shi shin zai yi riko da abinda mamunsa suke kai masa ya kuwa a kai ya bar abin da yake kai tun da yana shakka ya koma ya riko da maganar mamun nashi ya halatta iya halatta shine ma'ana
حدثنا عبد الله بن مسلمة مم.
عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أدوان
kaga nan imam bukhari ya yi irin abin da ya saba ya yi irin abin da ya saba sai ya kawo tarjama wawaice kar ka gano ana yi ko ba a yi ya ce hal ya akhudhu al-imam idza shakka bi qawli nas kai ka i zai ko a'a ba zai ba sai bi kawo ba sai batta dai a wawaice domin me dama ta al'ada shi ce dukkan mas'alar da adda khilafa in ya kawo ta a tarjama babi to shiru yake mata domin yana la'akari da maganganun da aka sabani da juna akwai wanda suka ce ana yi akwai wanda suka ce ba a yi don haka sai bai ambaci jawabi ba bai yi yanke da jawabi ba domin malamai suna da sabani idan malami ko idan imami ya yi shakka a cikin sallar shi sai ma mun suka bashi labari ai an bar raka a guda maimakon raka a hudu uku akai kaga an bashi labari kenan ko to yanzu zai dawo zuwa zancen su ya ce ukun yayi amla ko ba zai ba tuna akwai sabani an rawaita daga imam maliku fa qala marra wani lokaci an rawaita daga imam maliku ya ce yarji'u ila qawli ya dawo zuwa ga zancen mamunai shine zance abu hanifa shi ma wa qala marra kuma an rawaita kaga imam malik din hawa yau dai wani lokaci yace amalu am yace amalu bi yaqini yace kawai yayi aiki da yaqini shi wala yarji'u ila qawli ba ma zai dawo zuwa ga limamu ke cewa ba wa huwa mazhabu shafi shine mazhabu imamu shafi yayi aiki da yakini shi kawai hidda batun amma sahihi kuma shine sahihi ingantaccen hukunci wajen watan ashabu shafi sahabban imamu shafi ibn tin yace yahtamilu an yakuna shakka bi ikhbar dalilin yace zai iya yiwa yana shakka ne akan واتن ذلي دين في مكرمة حديث يجي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول وأن الحديث عبد الله بن مسلم هذا تقدم إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة إمام أنس بن مالك an ayyuba ya karɓo abin da yasa ake ce da shi imamu darul hijra wato limamin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin imam malik zai bayyana zai tafi yace yushiku an yadriban nas akbad al-ibil fala yajiduna aliman a'lama min alim al-madina yace za a yi wani lokaci mutane da za su bugi hantunan raƙumma su yi tahiya mai nisa wanda sai raƙumi ya ji azaba saboda tahiya shine yushu an yadriba an-nasu akbad al-ibil fala yajiduna aliman a'lama min alim al-madina ba za su duk tahiyar da suka yi su kilomita ko dubu nawa ne ba za su samu malami ba irin malamin madina shine irin su sufyan al-thawri suka ce wata imamu maliku ne irin su sufyan al-uyayna kamar yadda alƙabi iyali ya kawo a cikin taqribul madarik tartibul madarik wa taqribul masalik li alami mazhab malik na imam alqadi iyal na juz'i uku ne dukkan tarjamar imam malik ne da hitattun yan mazhab imam malik to anan ya kawo wannan magana kuma wannan magana tabbatacce ce da yushiku an yadriban nasu akbad al-iblis fala yajidun aliman a'lama min alimin madina saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi alimul madina da aka ake cire shi imamu darul hijra imamu darul hijra shine anas ibn imam malik ibn anas an ayyub ibn abi tamim as-sakhtiyani ya karbo daga shi imam malik daga ayyub as-sakhtiyani mun yi bayani ayyub as-sakhtiyani an muhammad ibn sirin yana da yana hulɗa fatu ne fatun bisa shi ko dai jima yake za ka aka danganta shi da wannan sana'a ta sakhtiyan ko ko a sai da fatun yake yi don haka aka danganta shi ga wannan aiki na sai da fatun bisa shi shine as-sakhtiyani muhammad ibn sirin ya karbo daga muhammad ibn sirin an abi hurairah ya karbo daga abi hurairah anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in sarafa min isnatayn annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya juya min isnatayn daga raka'a ta biyu ma'ana sai sallame sallah daga raka'a ta biyu raka'a ta biyu wasu sun ce azhar wasu sun ce isha'i akwai dai maganganu da kuma riwayoyi masu saba wa juna fa qala lahu zul yadaini sai zul yadaini ce mun makaranta ma sallar asr ce a wani lokaci yace fa qala lahu zul yadaini sai zul yadaini ce a qasurati salat am nasita ya rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yanzu sallar nan ce da muka sani mai raka'a hudu wani hukunci sabo ya zo ta koma raka'a biyu shine a qasurati salat sallar da muka sani mai raka'a hudu ya rasulullahi ita ce ta koma raka'a biyu yana so ya sani ne amnati ta ko ko a mantawa kai ya rasulullahi ka zauna ga ka ka sallame daga raka'a ta biyu daga raka'a ta biyu ka sallame faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace asadat ubul yadayn kaga wannan riwaya ke amma yi riwayoyin da muka wuto can da cikin muwatta da sauransu zama na cikin ashifa can da cikin ashifa ai kaga so su ruwayoyi da yawa yace kullu zalika lam yaqa babu kai daga cikin wa'annan abubuwa da ka faɗi sallar dai raka'a hudu bata koma raka'a biyu ba cewa amna sita kuma ba haka bane sai aka ce to ya aka yi maza da yace kullu zalika lam yaqa in an tuna malamai sai maganganu akan kullu zalika lam yaqa can a tahlilin da imam al-qadi iyali yayi na kawo bayani cewa ai lalle ba ta koma raka'a biyu ba kuma amna sita da manzo Allah ce shi ma bai faru ba saboda bai faɗi lafazin da manzo Allah yake son a faɗi ba ya ce ka daina cewa am ka daina cewa na mance ayoyin alqurani ko ka ka fito ta sura to ba ka cewa nasitu surat kaza manzo Allah yake bari cewa nasitu sai dai ka ce unsitu an mantar da ni sura kaza ka daina cewa haka to maza Allah ce kai ka daina cewa kamanci sai dai ka ce an mantar da kai to kuma yanzu Ali a maza Allah wannan magana haka abin da yake hana wani ya ce ne shine aka dangana mishi eh aka ce da an ce ko ko an mantar da kai ne ya Rasulullahi to ba zai ce kullu zalika lam yaqalu an tuna an fahimta an tuna wannan tahlilin to amma a wannan riwaya gaba ki da sai ɗauko ta saboda tana da ijazi waccan tana da tafsiri wannan tana da ijabe ce aka daka zule ne da zule ne na ce yace qad kana ba'du zalika ya rasulullah lalle ya rasulullah ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu an haida ko dai kasuratu salatu ko kuma nasi to shine yake ce da manzo Allah ya gana to yace aka daka zule ne shin abin da zule ne ke faɗi haka ne فقال الناس سيف أبيتك تين أب duk mutane suka ce i haka ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kaga ya aqubu al-imam idza shakka bi qawli nas kaga ya amfani da maganar zulaidaini da sauran waɗanda suka mara a maganar zulaidaini baya yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasallafna tayni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah raka'a biyu ukura yayi wasu rak'o'i guda biyu ya ciko wannan raka'a ya ciko wannan sallar in azhar din ce in la'asar din ce in isha in ce wallahu a'lam summa sallama sannan sai sallama summa kabbara sannan sai kabbara fa sajada misla sujudihi aw aqwal sannan sai sujada kamar irin sujada da ya saba yi ta sallah wajen tsawo aw adwala ko ma ta bi ta tsawo da ku wasu ka fi so a sujada karafkanwa in an yi ta ɗara irin sujadar da aka saba ba tarafkanuwar ba saboda tuba da lallashi da ke cikinta na a yi jabirin wannan gibi da aka samu a cike wannan gibi da aka samu ka ganin abinda an muɗa baka cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ya yi amfani da abinda watan mamunsa suka faɗi ya yi riko da shi saboda watan halin da ya samu Allah sallallahu alaihi wasallam cikin na sallah wanda in an tuna dai can ababin sira nan ba magana sira ba ce nan ahkamu ne kawai ake magana za ka yanzu babu wani bincike kan ita kanta mantuwar mai hikimarta ko ko wannan hali ya taho cikin sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam menene hikimar shi wannan sai malaman sira irin su al sai ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma mancewa yi ba abin ana son a karantar da wani ilimi ne wanda in ta faru ga kowa to ga magani ga magani domin annabi sallallahu alaihi shine shari'u sai ta fara daga gare shi sannan za a dau hannu za a dau samfur za a san ya ake yi kai ma in ta kama ka irin haka to ga hukunci kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shari'u ko menene sai ya gwada ga yadda ake yi
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم مم.
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن مم.
عن ابي هريرة قال مم.
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين مم.
فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كو نعم.
مو كمان أبي سلمة بن كويس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله تعالى صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين wannan hadisi abul walidi ya zantar da mu abul walidi shine hisham bin abdul malik al-thani shi kuma haddathana qala haddathana shu'ba yace shu'ba bin al-hajjaj ya zantar da mu shi kuma an sa'd ibn ibrahim shi kuma ya ji daga sa'd ibn ibrahim bin abdurrahman bin auf shi kuma ya ji daga ammi shi abi salama dan uwan babana abu salama bin abdurrahman bin auf an abi hurairah ta shi kuma ya ji daga abu hurairah tsada yace sallan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam az-zuhra annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sallaci azhur rak'atayn rak'a biyu madadin rak'a hudu fa qila sai aka ce sallaita rak'atayn ya rasulullah rak'a biyu akai azhar din fa salla rak'atayn sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko da abinda mamunan suka ce mashi cewa biyu akai maimakon hudu kaga shine ya akhudul imamu idza shakka bi qawli al-ma'mum to kaji ken salla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla rak'atayn rak'a biyu thumma sallama sannan sai ce assalamu alaikum thumma sajada sajdatayn sannan ya sujada sujadu biyu ya sujada sajadu biyu sune sujada ta rafkanwa Mm, sujudu sawi ce ya sujada ta rafkanwa na alhamdulillah